إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تستطيعون أن تحصوها ومن هذه النعم قد دعانا الله على قد دعانا الله في حركة الانتخابات التي قد اخمدت في هذه السنة المباركة قد شاهدنا بأنفسنا ما وقع في هذه الحركات من انتخاب رئيس العام والوزراء وما كان من رؤساء الولايات ووزرائهم قد من الله علينا حيث جرت بسلام وعافية بدون كثرة إتلاف النفس والمال كما كانت تحدث عند الانتخابات في سنوات الماضية حيث ترى كيف يقتل الإنسان أو يضرب أو ينهب ما عنده من مال ومتاع ظلما وعدوانا وقد حفظنا الله وكف أيدي الظالمين عنا وبذلك وجب علينا أن نشكر الله تعالى على ذلك ومن شكره أن نتمسك بما يأمرنا به ونجتنب ما ينهانا عنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيها الناس وكما قلنا في خطبتنا أن العمارة أمانة وسيسأل الله عنها من يتولاها يوم القيامة فمن حافظ بحقوقها وشروطها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى فقد نجا وأفلح ومن أفرط فيها وتساهل بحقوقها حتى يتعدى حدود الله وظلم الله وعباده فيها وفعل ما فعل وفعل ما شاء لك ما ساء قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وعلى العمراء والوزراء وعلى العمراء والوزراء وكل من يتولى حقوق العباد في الحكومة مثل العمال والسياسي المنحنقة أن يتقوا الله فيما نسب إليهم من حقوق الأمة وعليهم أن يحفظوا بما عليهم لأنهم نواب الأمة يقومون في مقامهم ومن شؤون حياتهم ودينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي يعلى مع بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة عباد الله أيها العمراء والوزراء لا تحسبون أن الله ليس له حق فيما أنتم فيه من إنالة الملك والسلطنة على الناس ولا تنسوا بأنكم سألوا الله تعالى أن يعطيكموها وما طلبوا من الناس أن يعينكم بالدعاء والمشاورة والسعي فيها حتى أجاب الله دعاءكم وأسفركم على غيركم ولو يشاء الله لسلطهم عليكم إذاعتكم الملك يحكم أن, لا أن الله هو الذي اختاركم والذي خلقك وحفظك واختارك على الملك لا بد له حقوق عليه على لله الخلق والأمر ومن حقه عليك ومن حقه عليك أن تحفظ كل ما يحبه ويرضاه وتجتنب ما يغضبه ويسخطه ولله القواعد والحدود والميزان ويجب على كل أمير أن يحفظها قدر إمكانه بغير تفرط ولا تساهل وعليه أن يرجع أمره إلى الله وإلى أولي الأمر والنهى ويختار الوزراء الصالحين الذين يساعدونه في أمره حتى يعطي كل ذي حق حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله اللهم انصرنا وانصر من ينصرنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتكاك يا هادي يا سلام صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد yan uwa ku duba tana ce mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma duba tana cewa mu yi gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da ya mana ni'imomi wanda yake na fili da na boye wanda in muka yi kokarin kididdige su ko lissafa su ba za mu iya kididdige waɗannan ni'imomi na Allah da ya kawo kanmu ba yana daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana na ɗora mana umarni na duk inda mutane suke ya zanto su samar da shugabanci a kansu wanda wannan shugabanci shi da dinga jagorantarsu cikin al'amurorinsu na addini kuma yake jagorantarsu cikin al'amurorinsu na rayuwar duniya wadda lokacin da suke zanto aka zo zaɓe na shugaba ko wani matsayi an ce a yi la'akari da wanda suke zanto za a danka amanar rayuwar mutane da addininsu a hannunsu don ya zanto addinin al'umma ya kubuta kuma rayuwarsu ya kubuta saboda an game salsalu da yawa a wasu kasashe da suka samu shugabanci na jagororin da suka shugabance su ba su ji daɗin wannan shugabanci nasu wasu kasashe kuma sun samu nishaɗi da kwanciyar hankali da ci gaba ta fuskar rayuwarsu da addininsu da zaman lafiyarsu wanda ya kiyaye da waɗannan a matsayinsa na shugaba a kan al'umma hakika ya yi babban rabo kuma ya kiyaye da dokokin allah maɗaukakin sarki kuma ya bi umarnin allah ta'ala kuma allah ta'ala zai saka masa da sakamako mai kyau wanda ya saɓanin haka ya keta dokokin haddi na Allah maɗaukakin sarki ya wuce iyaka ya yi zalunci ya yi rashin adalci wannan shi ma ya yi laifi a gurin Allah ta'ala kuma duk shi ma sakamakonsa na gurin Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya umarni wa talakawa da su yi biyayya da ɗa'a wa shugabanninsu cikin abin da suke umartansu da shi na biyayya ma Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ya yi umarni da ya zanto suke riƙe hannayen shugabanninsu kasu zame daga barin hanyar Allah maɗaukakin sarki saboda haka wannan jawabai da bayanai an same su cikin littattafai na musulunci da bayanai na malamai nassosi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganu na malamai magabata managarta waɗanda suka jawo hankalin al'umma akan su yi biyayya wa jagororinsu matukar waɗannan jagorori nasu suna biyayya ma Allah cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni shi sa Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani a taiwon laha ku yi da'a wa Allah wa taiwon rasula ku bi manzo wa ulil amri minkum kuma ku bi shugabannin da suke kan abin da kuke kai wanda kuka yi imani da shi na littafin Allah da hadisai da yasa kuke musu biyayya kuma kuke bin su kuma kuke biyayya ma Allah da manzansa amma do mutumin da Allah ya ba shi shugabanci kuma ya ketare haddi ya wuce iyaka ya aikata abin da ransa yake so babu shakka malamai suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ransa yake so kowaye ma to zai ko gamu da abin da ransa baya so sai sa Allah madaukakin sarki ya kirayi annabi Dawudu alaihi salam ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu mun sanya ka ka zama khalifa a bayan ƙasa ka zama wakili na Allah madaukakin sarki za a dinga yi maka wahayi daga sama wajen Allah ta'ala a gaya maka abinda za ka aikata kuma ka gaya ma al'ummarka abinda za su yi na bin dokokin Allah maɗaukakin sarki na wannan littafi na zabura da shike zanto za a baka fahkon bayanan nasu bilhaq kai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya da adalci wala tattabi'ul hawa karka bi son zuciyanka ko son zuciyan waninka ko son zuciyan wanda kake so kai dallaka an sabilillah sai wannan son zuciyar tabbatar da kai ga barin hanyar Allah madaukakin sarki sai ku raba hanya da Allah kai kai can Allah kuma na nan alladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗanda suke ɓacewa daga barin hanyar Allah maɗaukakin sarki lahum azabun shadidu suna da wani azaba mai tsanani inji Allah maɗaukakin sarki sai kawo shi da na kira ya ce lahum azabun shadidun suna da wani irin azaba mai wani irin tsanani Allah raba mu da wannan azaba Allah raba duk wani mutum musulmi daga muwa da azabar Allah maɗaukakin sarki me ya kai su ga haka bai ma na soyo mal hisab saboda abinda suka mance ko suka kiyarda da shi na cewa za fa a tashi ranar alkiyama kuma za a yi hisabi wa mutane akan abinda suke zanto suka aikata duk wanda ya aikata alkhairi zai gani wanda ya aikata sharri ma zai gani yana kan shugabanni da waziransu da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka haƙoƙin bayi a hannunsa a bangaren da ya shafi hukumomi da waɗanda suke zanto suke da madafin iko a hannunsu a kan al'umma su ji tsoron allah maɗaukakin sarki cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunsu na haƙoƙin al'umma don su kare musu yana kansu su kiyaye da wannan haƙoƙi na allah ta'ala domin su su ne wakilai na al'umma a duk inda suka tsinci kansu suna tsayuwa ne a matsayin wakilai na al'umma in aka ce wannan wakilinku ne zai je tsaya ne a matsayin shi ne wakilinku da zai tsare muku duk abin da zai tare muku addininku da kuma abin da zai tsare muku rayuwarku shi yasa ake buƙatar duk lokacin da za ku je ku tura wani ya je muku wakilci ko shugabanci na ƙasa ko na jiha ko wani wakilci a wata majalisa ko wani wakilci a wani al'amari na rayuwarku ku tura mutum wanda kuke da yadda da shi akan cewa shi ɗin nan mai alama ne na zahiri na tsoron Allah da gaskiya da amana wanda yake tare da ku cikin manufofinku da abin da kuke so da abin da kuke ke amma duk lokacin da za a zanto a ce kun tura wani a matsayi shine wakilinku akan dukkan wani matsayi sai ya zanto kuma shi din nan ba ku da wani aminci tare da shi ne ya tsare muku haƙoƙinku da mutuncinku da addininku duk abin da kuka gani ya aikata a rayuwarsa cikin al'amurorin da kuka danka masa na haƙoƙi a kanku wannan karku yi mamaki an samu hadisi wanda imamu musulun ya ruwaito daga abi ya'al ya'ala ma'akal ɗan ya saru allah shi ƙara masa yadda ya ce ya ji mandan allah tsira da abincin allah su tabbata a gare shi ya ce ba wani mutum wanda zai zama shugaban al'umma wanda dai shugabanci al'amurorin musulmai sannan kuma bai tashi ya yi ƙoƙari domin kare ma waɗannan al'umma na musulmai haƙoƙinsu ba na abin da suke buƙata na rayuwarsu da addininsu ba sannan walayan sahulahum bai tausaya musu ba bai sassauta musu al'amurorin rayuwarsu ba waɗannan matsaloli guda biyu annan sallasallama ce babu wani shugaba da dai hau kan mutane a dukkan wani nau'i na shugabanci ya zanto bai tashi ya yi ƙoƙari ya yi yunƙuri domin samar musu da wani abu na alkhairi a rayuwarsu ba ko kuma domin tausaya musu saboda halin da suka tsinci kansu a ciki ba annabi ya ce illa lam yadkhul ma'ahum aljanna wannan mutum ba zai shiga aljanna tare da waɗannan mutane da ya zalunce su su da ya zalunce su za su kubuta su shige cikin gidan aljanna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna nan tare da su waɗannan mutane wanda ya ku ya ku shugabanni da wazirai wakilai kar ku taɓa tsammanin cewa Allah baya da haƙƙi cikin abin da shike zanto kuke akai na wannan mulki da dama da iko da Allah ta'ala ya baku a kawukan mutane kuma kar ku mance da cewa ku fa kuka roki Allah madaukakin sarki ya baku wannan matsayi kuma ya baku kuma kuka nemi waɗannan jama'a su taimaka muku kuma suka taimaka muku da addu'o'i da shawarwari da ba da lokacinsu da jikinsu da dukiyansu har Allah ta'ala ya amsa addu'o'in nan ya baku wannan matsayi ya ɗora ku akan wasunku da Allah ya so da ba ku bane akan wannan guri da wasun ku ne suke kai amma sai ya zabe ku a sanadin kauna da ya muku da kuma taimako da al'umma su kai wannan ke gwada muku cewa ba ku wannan mulki Allah ne ya ba ku kuma shi ya zabe ku sa'an nan kuma shi ya halicce ku kuma ya kiyaye ku ya ba ku wannan mulki to babu makawa lalle shi wannan Allah kar ku mance yana da haƙƙi a kan ku kuma ku sani cewa halitta na Allah ne umarni ma nasa ne yana daga cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a kan ku ku kiyaye da abin da Allah ta'ala yake so da abin da baya so ku tsara abin da yake so ku guje ma abin da baya so ku nisanci fusata shi da ɓata masa rai yana da ƙa'idodi da iyakoki da mizani da matakaiya da iyaka da ya sanya a ƙarƙashin iko da ƙarfi da kake da shi na mulke ƙarƙamance yana sama da kai ƙarƙai izza ƙarƙai buwaya ƙarƙai ɗaukaka cikin maganganunka ƙarƙai izza da buwaya cikin mu'amalarka da jama'a ƙarƙai ɗagun kai da jiji da kai da girman kai ma al'ummar da suke su ne kai ji tsoron allah ka saurare su kuma ka ji maganar su akan abin da suka yi daidai ka bi su akan wannan shine adalci ka abin da suka yi kuskure da kame hannayensu daga barin bansu afkawa cikin fitina yana waje ba kan duk wani mutum shugaba ya kiyaye gwargwadon ikonsa ba tare da ya yi barna da dukiyoyin al'umma ko ya yi barna da rayukan al'umma ko ya yi barna da tsaro da mutuncinsu da zuriyarsu ba kada ya sakaci da wasa akan kiyaye musu da abin da yake zai raya su da abin da zai kare su yana kansa ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma yake shawari da ma'abuta ulul amri wa nuha mutane ma'abuta hankali da ilimi da tunani da shawari ya rabu da mutane waɗanda ba sa iya tunani sai sun yi shaye-shaye ko sai sun yi sheke-sheke wanda zai fitar musu da hankalinsu da nesantar da kansa daga karɓar shawarwari daga wajen mutane masu son zuciya mutane marasa adalci a kan kawukansu da iyalansu da 'yan uwansu da makwabtansu ya nemi shawari a wajen mutane masu tsoron Allah masu gaskiya waɗanda suke da shaida a tsakanin al'ummar da suke rayuwa cikinta idan yi haka Allah ta'ala zai dafa masa kuma zai taimaka masa cikin al'amurorinsa kuma zai ɗaukaka shi da daraja shi ubal kiyama zai masa hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki akan wannan nauyi da ya dauka na miliyoyin al'umma waɗanda suke da hakoki a kansu wanda wasu ko in ce ma mafiya yawan su kai sai mu ba da irin adadi ma da ake iya bayarwa in da mu yi amfani da wato bayarwa ta ka kawai ba tare da dalili ba ko da yake kuma abinda malamanmu suka koya mana sun ce kar mu dinga haka amma da sai in yi ba da lissafi a hasashe wanda yake nuna kan cewa daga cikin waɗanda suke shugabantar al'umma a yau waɗanda suka iya ganinsu da ido ko suka gaisa tare da su mafiya yawansu su suka fi yawa akan waɗanda suke zanto suka gansu kuma suka yi mu'amala tare da su yanzu kana da shugaban ƙasa ko kana da gwamna ko kana da wani ɗan majalisa duk inda yake wakilta adadin mutanen da suke gurin in adadin mutanen nan sun kai ɗari to kai hasashe ka gani mutane nawa ne suka iya mu'amala gaba da gaba da shi su gan shi da idonsu su magana da shi su faɗi ra'ayoyinsu game da abin da yake na mulki a kan shi to kaga wannan in ba ma'abuta hankali ka samu masu tunani masu ilimi masu basira masu tsoron Allah wanda suke da alaka da al'umma ba babu yadda da kai ka tsallake ba tare da ka zalunci al'umma ba saboda baka san damuwarsu ba baka san halin da suke ciki ba baka san abin da suke so ba baka san abin da suke zanto ba sa so shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an ya kasance kan zazzaga ya duba ya ji koke-koken al'ummarsa saboda ya share musu hawayensu kuma yakan tashi ya aiki ma al'ummarsa dare da rana an ce wani lokaci ya shiga cikin dokan jeji yana ciccika ramuka ya toshe wannan rami ya umarni a rufe wannan rami a toshe wannan a sare wannan bishiya jama'ansa suka ce masa ya amirar mu'minina wannan kuma menene haka ka shigo cikin dokan jeji kana cikin ramuka sai ce ina tsoron kar gobe alkiyama wata dabba ta zo ta fada cikin ramin nan bata sani ba kuma tana karkashin mulkin ƙasa na Allah ya tambaye ni ya aka yi na bar wannan dabba ta fada wannan rami ta ji ciwo shi yasa na shigo cikin jejin in gyara musu wajen da suke rayuwa shugaban da zai maka wannan ai ba na tsammanin zai kwana da naira ɗinka na zalunci a cikin gidan shi yana kan shugabanni su tsoron allah kuma su karanta su gani su ɗauki misalsalu daga rayuwa irin na magabata managarta wanda da haka allah ta'ala ya yi bayani a kan cewa sun tsira kuma su ne manyan mutane gobe alkiyama kuma allah ma a wasu wurare ya musu alkawari na shiga aljanna saboda adalcinsu da gaskiyarsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa aikowa ko wani khalifa da Allah ya taɓa khalifantarwa ai kuma sai mu ce ko wani mutum wanda Allah ta'ala ya taɓa bashi wani mulki illa kanar lahu bi tsana ta nifa ce wannan mutum yana da mashawarta guda biyu duk wani shugaba yana da mashawarta guda biyu jiman nan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya shi kuwa hatta fir'auna ina shi ne tsananin mai taurin kai hatta fir'auna yana da mashawarta ina mandan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girma wajen adalci da gaskiya hatta shi yana da mashawarta annabi ya ce babu wani annabi ko wani khalifa face yana da mashawarta guda biyu bangare guda suna umurtansa da adalci da gaskiya da tsoron Allah domin suna tausayinsa kuma suna tausayin kansu suna biyayya wa Allah suna biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa idan kaga abin da ba daidai ba kai nasiha kuma suna kwadaitar da shi sannan akwai ɗaya ɓangaren su kuma suna umurtansa da sharri kuma suna kawar da shi daga alkhairi suna ƙarfafa shi akan aikata ayyuka na sharri da zalunci da wuce iyaka annabi ya ce wanda Allah ya tsare shi shine tsararre saboda haka kaga kenan kai ma sai ka tashi kai naka saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu kuma ya tabbatar da digadigan mu akan hanya madaidaici kowa ya ji wanda ya saurari labarai jiya wanda ya saurari labarai jiya ya ji kuma kwatankwacin misalin wannan lokaci wancan shekara da ta wuce ma an yi haka saboda hakan nan tun da ya riga da ya yi bayani mu ma za mu isar masa namu saƙon saboda a gudu tare tsiratan wanda ya saurari labarai jiya ya ji mai girma gwamna ya ji ya jagoranci zama a majalisa wanda ya kaddamar da bajet na wannan shekara 2025 kudaden da za a kashe a shekarar 2025 za a kashe kudi naira biliyan 465 biliyan 465 a wannan jiha ta mu ta bauchi a hakan haka ya mika budget proposal din shi kuma shugaban majalisa ya karba da sauran 'yan majalisu sun karbi wannan rahoto da ya mika musu ko kuma budget da ya mika musu da taimaka masa da taimakawa gwamnatinsa shi ne zanto talakawa su kuma su tsaya su dinga bibiya na yadda da a kasafta kudin da kuma yadda da a yi aiki da su tun da kudin da a kasafta su ne gwargwadon bukata na al'umma a bisa yadda shi ke zanto su executives ne suka zauna suka tsatsara yadda abin da ya tafi bangaren ilimi bangaren amma lafiyar mutane bangaren kaza da bangaren kaza da sauran da kansu sannan kuma yana da kyau ya zanto a bebiye na baya ko da cikin jawabinsa ya yi bayani cewa a shekarar baya 2024 budget din 2024 an yi nasarar cimma 85% na abin da aka yi alkawari wa mutane wanda za a yi musu 85% tun da akwai sauran 'yan watanni da suka rage na 2024 november december da kaga kenan sauran 15% din maybe insha Allah Allah ya bashi nasara da ya karasa sosai a samu 100% na abin da suke zanto aka yi na bajin na wancan shekarun wanda aka yi shi tsokaci a wannan gudun shi ne a matsayin sannan jagoran al'umma a wannan jiha ta mu ta bauchi yana da matukan muhimmanci a dinga samun lokaci ana saukowa ƙasa ana sauka ƙasa zuwa ga talakawa ana sauraron halin da suke ciki kuma da rayuwar da suke ciki akan irin waɗannan tsari da ake gabatarwa da kuma yadda yake zanto ake kashe kudaden al'umma saboda al'umman in za mu faɗi gaskiya ana cikin kunci da rayuwa mara daɗi al'umma suna cikin wahala suna cikin rashin jin daɗi ba su suka ya yi yawa wa mutane rashin iya ɗaukar nauyin iyalai ya yi yawa wa mutane wasu suna fada cikin rashin lafiyar da ba sa iya ɗaukar nauyin kansu wasu suna sai da gidajensu mallakansu don ya zanto su samu abin da za su ci abin da za su sha ko su jinyar kawukansu da iyalansu 'yan kasuwa suna samun karaya na arziki na kasuwancinsu sakamakon yadda al'amura suke jujjuyawa masu sana'a suna fita daga inda suke zanto suka kama na haya domin su gudanar da sana'o'insu saboda ba sa iya biyan gurin da suka kama na haya daga abin da suke samu a yau saboda mai saboda hanyoyin samun ya tattoshe babu su saboda haka yana da matukar bukata ya zanto kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake fita yake neman bayani a wajen jama'arsa don ya sauke nauyinsu yana da matukar bukata ya zanto a dinga aiwatar da irin waɗannan wala Allah mai yiwa ya zanto al'umma ta dan samu daidaituwa al'amurorinta kuma su dan daidaita a samu zamantakewa wanda yake zanto mai kyau kuma mutum ya alfahari wa joransa cewa yana da gwamnati wanda suke zanto take kulawa da shi kuma take kulawa da rayuwarsa mai dai alfahari da wannan gwamnati kuma zai mata addu'a ba dai tsine mata ba dai la'ane ta ba yanzu wannan kuɗi da aka zo aka ce an za a kashe shi a wannan shekarar 2025 biliyan 465 muna kira a ji tsoron Allah a sa ido akan wannan kuɗi don ya zanto waɗannan al'umma da yake dukiyarsu ne zanto a aiwatar musu da abin da suke zanto da rayarsu a yi musu abin da yake shine damuwarsu shine bukatar so wanda zai taimaka musu su rayu cikin addinin su kalau kuma su rayu a cikin rayuwarsu na yau da kullum sannan kuma irin waɗannan ayyuka da yake zanto ake badawa yana da muhimmanci ya zanto a dinga bibiyansu babu mamaki ya zanto kana sama can a kasa kuma ya zanto abubuwan da ake yi ba haka suke ba amma sakowar ka kasa don ka duba abin da yake faruwa a kasa shi zai tabbatar maka da cewa eh babu shakka waɗannan kuɗaɗe da aka sake su sun tafi kuma sun yi tasiri kuma an aiwatar da abin da suke zanto aka yi kansu saboda haka muna kira wannan hudu ba da muka gabatar da ita da ayoyi da hadisai da muka karanta na umarnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai magabata na kwarai a ji tsoron Allah ya aiki da su kuma kiyaye ko muna muku addu'a Allah ubangiji ya taimake ku cikin shugabancin ku ya ba ku ikon yin adalci ma al'umma ko muna addu'a wa duk wani mutum shugaba mai adalci mai gaskiya mai tausayi Allah ubangiji ya taimake shi duk wani wanda yake ya zanto sabanin haka to muna kai kukansa zuwa wurin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah Allah ubangiji ya saka wa bayin Allah waɗanda suke zanto suka gina mana wannan masallaci kuma da waɗanda suka ba mu kyautar makaranta Allah biya su da aljanna Allah ya cikin su wanda suka gabata wanda suke raye kuma Allah ya ƙara musu lafiya da imani kuma ya biya musu bukatun su ya tsare musu zuriyar su cika musu ladan su na wannan aiki da suka yi akwai wani bawan Allah wanda yanzu haka ana kan aiki a bayan gida bayan gidan mu tsawon lokaci muna ta neman ya da ya da ya da wajen gyara bayan gidan don saboda mutane suke bukata a gurin yanzu wani bawan Allah ya ɗauki wannan nauyi tare da kuma tallafi da kuma shawarwari da wasu 'yan uwa suka bayar yanzu haka ana aikin wannan bayan gida saboda haka muna masa addu'a da dole da suke da hannu akan wannan aiki Allah madaukakin sarki ya amsa musu wannan aiki nasu Allah ubangiji ya biya su Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya maida musu mafi alkhairin abin da suke zanto za su ba mu na sadaka Allah kuma ya karɓi wannan sadaka da hannun dama ya haɗa barkace su ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ya buɗa musu Allah Ubangiji kuma ya tsare mana wannan wuri da suke zanto suke mana kamar yadda ya tsare mana sauran dukkan gurare namu Allah ya tsare mai tsare mana addinin Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma salli dhata bainina wa 'allif baina qulubina wa hdina subul salam Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله